أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه بالخون الخافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبدن من أهوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابع من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة إخواني بالله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته dukkanin danki na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan markazi mai albarka markaz addu'atu ila Allahi wa rasuli wanda muke su gabatar da tafsirin alqur'ani dukkanin mako mako a wannan markaz markaz da yake karce dispensar garin Zandar jamhuriyar Jiya yau yau dan ban manta ba muna 23 da watan Rabi'in al-Awwal yani wata na uku a kalandar mu ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira tsarin jakada annabi muhammad sallallahu alaihi shakurukun dum wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da hudu da watan oktobar takwas da watan oktobar a wata na goma shekara ta 2023 mai najeriya ba tare da jan lokaci ba muna cikin suratul bakara mun zo aya ta gomiya tara daidai kuma kuna ganin bakon malami ko shi ma shakkin shakkin yau shi ma tafsiri yake to kuma ga shi wayo zai ya shi ma gangaram gangaram kayi wani wane gwani ciki fal da karatu ga shi nan an je jami'a sai an je jami'a gangaram ne kuma wai zai ya shi ma tafsiri ba tare da lokaci ba ala ramma tafaddal mashkura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالسكينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace idza qila lahu idan aka ce da su su yahudu amin yi imani bima anzalallahu da abinda Allah ya sauko Qur'ani kenan ko qalu sai yahudu su ce nu'minu bima unzila alaina muka mun yi imani da abinda aka sauko mu a taura da injila wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma abin da ke bayan su wanne ne yake bayan su alkur'ani yau ai da attaura da ta zo injila ya ta zo bayan ta ke ne yanzu kakkacewa attaura ita ce ta zo baya a'a wadda ta zo daga ƙarshe ita ce ta baya ai kamar ayoyin ƙur'ani yanzu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim ita ce ta bayan alhamdu kakkace ta gaba ce wadda ta fara zauwa alhamdu ita ce ta faru ita ce ta gaba ta baya arrahmanu ko mun fahimta na'am to a taura da ta zo daga baya injila ta zo to kenan wacce ce ta baya injila ko mun fahimta to qur'ani kuma yazo daga karshe shine da bayan ko kun fahimta amma ai a gaba ne amma shine ai yadda suka zo sannan yayi mi kenan shi daga baya yayi mi masha Allah wa ya kuru da bima wara'u sai su kafirce ma abin da ke bayan su alkur'ani wa huwa alhaq alarki kuma qur'ani gaskiya musaddiqan lima ma'ahu kuma yana gaskanta abin da ke tattare da su na at-taurat da injila qur'ani ne yazo yana gaskanta at-taurat da injila bai karyata su qul sai Allah ya cece da su falima taqtuluna anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah min qablu kafin haka to ai yahudu babu wanda yake suka kisan annaba shi yasa malamai suka ce duk inda Allah zai hudu laihin su sai ya hudu cewa kisan annaba da suke to falima taqtulu da anbiya me yasa kuke kashe annaba Allah in kuntum mu'minin da kun kasance mu anan wannan ayat tana kwankwasar yahudi yahudu tuba babu wa iza qila lahum in an ce da su aminu ku yi imani bima anzalallahu da abinda Allah ya sauko na qur'ani kalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu kan mun imani abinda aka sauko mu na at-taura da injila wa yakfuruna bima wara'u sai su kafirce mu abinda ke bayan su shine qur'ani ina fata ku kun san su yahudu annaba gaba ɗaya sun yi imani da su sun yi imani da annaba gaba ɗaya kuma sun yi imani da annabi Musa har ma suke cewa su masu biyan annabi Musa ne amma ba su yi ba imani da annabi isa ba su yi ba imani da annabi muhammad su kafircin nasu ne biyu su kuma kirista sai yi imani da annaba gaba ɗaya kam sai dai ba su yi ba imani da annabi muhammad su wa kirista har annabi musa sun yi imani har annabi musa za ka ji a wa'azin suna moyis moyis ba su yi ba imani da annabi muhammad su kirista musulmai ne sun taɓi mu kuma musulmai mun yi imani gaba ɗaya ga annaba tule za tu annabi musa wanda yahudi suke ciya nasu ne mun yi imani annabi isa wanda kirista suke ciya nasu ne mun yi imani kai ba ma wannan ba da annabi musa da annabi isa muna sa su cikin lesan kafiri ne na annabawa wa iza aka zina minan nabi na misa ƙahu wa minka wa min nuhin wa ibrahima وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون wannan su ne ulul azmi min rasul da Allah ya ce ma annabi Muhammad fasibir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda manyan-manyan manzanni suka yi hakuri wannan sune biyar to annabi Musa da annabi Isa muna sa su cikin wa'annan to sai Allah subhanahu wata'ala yace a qul ce da su ya kai annabi Muhammad falima taqtuluna anbiya Allah yasa kuke kashe annabawan Allah min kabulu kafin hakan kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai imanin naku na gaske ne me yasa kuke kashe a rana guda suka kashe annabi 120 annabi 120 aka turo wa'insu hannun suka kashe 120 a ran da yadda suka kashe annabi 240 yahudu ke su benjamin su ne a jikokin su benjamin na tanyahu na yanzu isra'il wanda jiya aka samu palestine 'yan hamas ba a taɓa samun galaba a kan isra'il kamar irin na wannan lokacin na shekarar jiya da jiya palestine ta samu isra'il ta kai mata roki ta karkashe ta kashe yadda ta kashe isra'il 500 ya za a kashe kashe sun kai 800 isra'il yahudi ke ɗin yahudi shugaban su bai jaban yadda yawo ina fata ba wai ka saura abu sai ga gwamnatin nishar saboda yanzu akwai kishin musulunci inda da ne sai sun nuna shajarsu wallahi gwamnatin nishar ta ce to ba ta ma kori jakadan isra'ila ina fata ba ta kori jakadan isra'ila ta ga nishar ce gaba ina fata ba galaba ce kuma وأنزل الذين زاهروه من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تدعوها يا سلام sai ga Allah ya ba da duk kullum su suke kawowa su kashe 'yan palestine su israel amma ya gashi Allah subhanahu wa ta'ala kuma aka ribato ya da aka ribato sojin israel da wajen sojin saba'in yanzu suna na a hannun palestine a hannun 'yan hamas ta kasin yi wani yakin badar ya mai yakin badar ya mai ina ba ta fahimta laƙadu na sarakun wallahu bi badari ba an tuba an Allah ya taimake ku a badar kuna iskankan kaskantattu yanzu ma na ai galaba ce da amerika da ingila da wani shi duk bayan wani da suke bayan isra'ila suke amma sai ga sha amas laraba ne wani su da yan labaran suke dan koyi bayan su to sai ga gwamnatin Nijar ta ce mun kori jakadar Isra'ila. Kai, ka taba shi da hankura? Da tun da ake hema su ce ai damu ne, mu bu ji madadi, har ma a je a ce mu an je si sharli. A'udhu billahi. Yanzu ina sharli. Ina sharli. Ai duk wanda ya taba annabi Muhammad. Sai ya gani. Da faran shi nan. Faran shi ai ta taba annabi. Suka ce ka ta taba musulunci kuma. nan da ba a yi mota biyu ba ta ce ka a ƙara sa hijabi ta soke sa hijabi a wurin shi mata na musulmi ba sa samu hijabi sai ga shi da allah ya so ya jarumce su sai aka kawo musu kudan cizo yanzu kudan cizo yanzu sai kuma gwamnatin ta ce kowa dole ya sa wani mayahi har namiji ma ya sa hijabi yanzu ba mace ba ba mace ba kadai namiji ma sai ya sa hijabi sai ya dan ruwa saboda kudan cizon cizon shi zai yi ba sa fahimta ka taba Allah ka sha ka taba annabi Muhammad yanzu da ana rade da dadi za a yi wannan jeze da Olympic je Olympic wanda gasar duniya ce wa ake yi gaba da ko za a yi ta a faran shi dalilin wannan kudanci zan kusi ba hankali ba yi insha Allah ma ba yi addu'a mu da muke ba faran shi wata mu mun gani mu ku yanzu mu yan Nijar ai mu ya ishe mu hujja addu'a gashi da duk muna gani Cote d'Ivoire za a yi kuda Africa a kasar ta an fasa eh da ga da milka zai yanzu tattalin arziki ba ba arziki sun taba bayan Allah Nigerian Nigerian Nigerian Moshe Kofi ina fata mai ina fata mai ka bakku da wani abu ba da yanzu jeze da fikin ma har janye na fata da kwanci buwar an janye alasa ma tsara ta kanke ina fata kwanza wannan na kotonu benin talon babu gas babu petrol duk babu ko da kudinka baka samu gas da kudinka sai a hego yi su kuma sun saba da kansu to yanzu ba ku eh ne kawai ka ciki ina fata ku Allah ya ce falima taqtulu da anbiya Allah me yasa kuke kashe annabawan Allah min qabl kafin haka in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mini da gaskiya sai Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat haqiqa annabi Musa ya zo muku da hujjoji annabi bil bayyinat hujjojin ba ɗaya ba janku ne bayinat hujja ɗaya ke da amma bayinat hujjoji to annabi Musa hujja tara aka baki walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyana to ina ne ayoyin guda bakwai da aka bashi fa arsalna alaihimul tufan wal jarada wal qummala wad dafada wad dama ayatin ina fata mu kenan nan an samu nawa an samu shida biyar biyar wa qalu mahama tatina bihi min ayatin litasharana biha fa ma nahnu laka bimu'mini ina fata mu ga ba arsalna alaihim duba da wannan biyar kenan to in kaje suratu daha Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu قال ألقها يا موسى فألقها إذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنريدها to kenan a nan a ɗaha an samu aya nawa an ba shi sanda sanda in ya jefa ta sai ta koma mace ko alka a samu fa'ida hiya isi da ya to bi kenan a ɗaha ga sanda in ya sa hannun shi kuma cikin wanda za a yi da mu fa'ida shi ne aka rauka lafiya aka rauka ka san shi gaggarau ne shi so yake ci sai an kawo a ba an kawo misali zan ba da aka rauka ko ka zan ya mata akar makalla annabi musa in ya sa hannun shi cikin yayin da yake da sunan shi in ya sa hannu cikin nan sai wani haske ya fito to aya ce ga sanda kuma sanda ita ma mece ce aya ce to yanzu mun samu aya nawa bakwai to ina biyu mu kuma mun ce aya tara aka ba annabi musa mun samu guda bakwai saura guda nawa to walaqad akazna ala fir'auna bisinina wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun walaqad akazna ala fir'auna mun kama yallan fir'auna bisinina hori hori shine ta takwas ko wa naqasin min as-samarati da ragewar ɗiye itatuwa abinci ba su ma saboda sun taba Allah sai Allah ya kawo musu hori kuma su ma an kawo musu ba har tsalla alaimu duba da ruwan duba da wal jara da bara wal kumma da kwalkwata irin na waran shi kudan cizo ai kaman kwalkwatan yake wallahi kudan cizo yana nan ya shiga batala ya shiga gado ya shiga ina ne kuma bai habarka ba shan jini bai sha jini ne ina ba za mu kuma ba yadda za a yi ka sha sai ya shiga ko ya koya kari ya daki ai dan karami ne shiga sun taba Allah ina ba za mu suna nan kan wanda ya taba Allah to mun samu aya tara ko shi ne Allah ce wala kada ce na Musa tisa ayatin to shi ne Allah ce wala kada ja'a kum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji sun matakastum al'ijila sai kuka riki dan marke ya salam kafin annabi musa ya yi rayuwa ce da ubangiji isa tafiri ya dan marke ya ce haza ilahu ko wa ilahu musa fadasi da fatamu kawai yasa suke bautar dan marke kawai suke ya dan marke suke ta bautar dan marke yadda suke kwana 40 sai da ya zo annabi musa ya ga mutanen shi duk sun koma sun koma kirista sun koma wannan sun koma iya wannan kan yau mutu ya yi abin kirki ina ba za mu sun mata kansu mu lijina sai ku riki dan marake kuke bauta wai ka san me sai samu riye kawai wai samu wata laka laka sai an ce san jibril ya gai ka ku san san malaika jibril ai tasiri sai ya dauko sai ya hada da wuta laka sai wani abu sai kamar dan marake sai mai kowa daga can daga can in iska ta shiga daga nan daga can in ta huta yake yana ungo kukan dan marako kukan dan marake wala hukuwar yana kukan dan marake kasan shi a larabci kukan marake daban kukan akuya daban kukan wannan daban kukan kare daban haushin kare ke shi ai kare haushi tarar zakara daban shi larabci komi daban
sun mataka su mai kawai in ya hutu yana hukunci wanda ya ce kawai kawai wannan ne ya rude su ba sai ce wannan allah annabi musa ne maciya ne kawai suke hutu annabi musa da ya zo an yabar ɗan wani shaharu وأكسب برأس أخي يجره إليه قال يا ابن أم لا تقل بليتي ولا برأسي إني كشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قال فما كذبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من آثار الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس Allah biya ina fata ku yadda annabi Musa da yazo ya kama kan annabi Haruna da gashin kai da gashin gemu ya tsala wanda yake nuna annaba annabi Haruna bi gare dan Allah gemun kadan ne ko da yawa inda kadan ne ya ya iya kamuwa kenan da yawa ne ya kama shi wannan yake nuna ma sunna annabi Muhammad kawai ka aje gemu wallahi kai ko mulki kai kaga annabi kace na ga annabi sai kace eh ka zo muka da ba mu misali muka ce ya ka ganshi sai kace hori ne sai mu ce to da saura to ya ya shige shi kawai daidai to ya gemu gare ko sunguri irin da mutum in kace ki- bai da gemu ba ba annabi baka gani wallahi baka ba annabi sai ka yi ce yana da gemu ya mu ce ka ga annabi duk kuma sauran sufofin mu tambaye ka kuma Allah in kai mulkin ka ce naga wani ya zo ya ce ni annabi ne ya muka tambaye ka ya kace baki ne to ba annabi ne annabi ba baki ba ne Allah ba da wani in kace bai da gemu ya wuce ba annabi annabi gemu gare duk annaba ko fulum ake ta wannan kar- wanda za su sa fulum wallahi sai sun sa annabin da gemu annabi ya ce iful lihiya ku cika gemu wa qassu sharif ku aske mustash aske shaki gemu in ka rage shi ma kayi laifi a wajen Allah ba zan can ka cire shi ba in ka rage shi sai dai ka cika in jasa ya yi kyau sai dai don gyara ya yi kyau ba laifi ba ne amma ka rage shi kayi laifi siffar annaba ke to amma yau wani wani ya kalle ka wani wanda ka ya ga mai gemu kamar ya zo wani mai wuri to wallahi ai ka san wani abu? ai da kafirai da yahudu da kirista duk wani kafiri bai so dan in ya ga mai gemu ya ga mai siffa irin ta annabi su kuma musu so ashe yanzu in kaga kana kyawar mai gemu to ka ci bincike tun da kai baka ajiye ba ba ruwanka da wanda ya ajiye sai fili sunna ce ta annabi wallahi in kai izgili da gemu ko da gaggen wando na rantsi da Allah kai izgili da aya Allah da da annabi Muhammad qul abillahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا kada kafartun ba da imani inna abu an da'ifatan minkum la azab da'ifatun bi annahum kanu mujrimin da gemu da da da gaggan wando da asuwaji wai kana raina su wannan ko Allah subhanahu wata'ala yace su fatta kastumul ijlan ku riki dan barake min ba'di bayan haka wa antum zalimuna kun zalunci kanku wai shine wai suke cewa to wannan kwana 40 kin da muka yi muna bautar dan barake to mun san dai ko da wuta ma za ta shahe mu bakin wannan dai kwana 40 kin shine laifin mu suka ce lan tabassana naru illa ayaman ma'adudas ina ba za mu rika wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyun Allah ya ce wannan kurkuri kula hatu burhanu ko gurun sani wai ba mai shiga aljanna sai mai gude ko gurun sani Allah ya ce gurun ku ne da banza ya guri da yake ba laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba guri bane ni gidan mu gidan makaranta ne ni ai kakana ma qur'anai ma wallahi suka duro da littattafai suka kashe shi ni ƙur'ani arba'in kai ni ɗan illela ne ba ɗan in sharuwa ne ba seri innal fata man yaqulu ha ana za wa laysa al fata man yaqulu kana abi idza ibtakarta bi aba'in zu sharafin sadaqata walakin bi'sa ma walada Allah ba sarwayi wanda zai ce ni ba wanda zai ce mu kakana babana yau to kai kakanka da wani na kirki ne kaiwa ai in kai alfahari da uwaye da kakanni ma sha Allah su sun tayi kai annabi kuma yace wa man bada bihi amalu lam yusra bihi nasbu wanda yace ya kashe kafa bai aiki ba dangantan shi wani da wani- ba inda zan inda danganta tana amfani dan annabi nuhu kana'ana yana gani aka hallaka shi ya zama dan jahannama dan annabi nuhu shekara 900 a annabi muhammad abu dalib ya taimaka mai ya agaza mai ya kama mai musuluncin da shi aka aka agaza amma bai musulunta ba na ba za mu yi kuma wanda muke amfani da shi kuma sai kai ne a ake gida Allah bari ne wannan bakanin banza ce Allah rabu ba ma aya ta kafa da Allah وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم مؤمنين
Allah subhanahu wata'ala yace wa in akadna misaqakum ku tuna lokacin da muka rike alƙawari da ku ku yahudu assalamu har yanzu kisan ai duk duniya babu wanda ya san yahudu kamar musulmin da ya karanta Qur'ani ciki da bai ka san shi tun daga bango har ƙarshe babu wanda ya san sharrin yahudu wai itilar da yake zawa daga baya ba daga baya ba itilar ya ce shi in kaga duniya ta zama lafiya sai an sha yahudu sai ta kace su yake kwalta da su kafiri ne ya gane sharrin su to ina kai musulmi in ka karanta qur'ani ka yi itilar sanin sharrin yahu shi yasa ai wannan ɗan hamas din suka tashi suka ce bari mu an yanzu daukan amara da mara ne suka yi suka yi diya wallahi sai su samu sa'a insha Allah dai ga gatan alama ta 800 wa aka shi ajiya an kama kuma wajen 70 har da sojin Isra'ila ba nasara ba ce da a kullum da ya je isra'il kawai ta je ta yi ta yi bamabamai ta yi wuta a palestine ka ji an kashe mutum ɗari ka za a palestine to amma yanzu palestine kin ce ai kan ku bari an kaka muku hari ku kai wai in a ka ce kana zaune an kama hari ka kare kanka yau tun lokacin da an kama hari kana kare kanka a yanzu wai kai kare kanka ne kace a'a yanzu kafin a kama kai
وإن قاتلوكم فقتلوهم in suka yage ku yage kafin su yage ku ba kai Allah ce qatiluhum yu'azzibuhum Allahu bi aydikum wa yukzihim wa yansurkum alayhi wa yashfi sudur qaumil mu'minin wa yazhab kayza qulubi wa yatubu Allahu ala man yasha fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa hasuruhum wa qulu lahum kullu masalin fa'in tamuwa ga ilajiba in firu kifafan wasu kalan wa jahilu bi amwalikum wa anfusikum bara'atun min Allah wa rasuli ila alladhina ahadtu min al-mushrikeen fasiru fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayra mujrimina wa anna Allah mukhzil kafirin wa azana min Allah wa rasuli ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu ƙwarai ku kashe shi ya sa an wala yusuf shar ya ce ni ban san wani ta kalma da zan faɗa ba ku kashe su ba to wani mun kata zuwa malam saniya za a ji fasarta mun malam saniya yana da gaskiya ko ai musulmi ba a san shi da tsoro ba jarumi ne izza walillahi al-izzatu wali rasuli walil mu'minin lakin al-munafiqina la yu'minun izza tana wajen ai a ajiye kaya ka taka shi ne jarumta ba wai karka ne mai yaza taka mai tsoro ba shi zama gwani kowa ne ne kuma godanwa ka zama jarumi ilinwa ah jarumin karatu ko shahadi yau ai juya ta zai kewa masu ina fata mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa iz akadna misaqaku tun lokacin da muka rike alƙawari da ku ku yahudu Allah ya ce mun rike alƙawari da ku wa rafa'ana fawqakum dur muka daga dutse tsakanin ku a dur aljabal wa izna taqana aljabala fawqahum ka'annahum zilla wa zannu annahum waqi'un bihim kuzuma atainakum biquwwatin wazkuru ma fi la'allakum tattakuna kenan wa izina takalar jabal fawqahum ta cikin al'arab to nan kuma warfa'ana fawqakum an-nur shine wa izina takalar jabal fawqahum dutsen shine al-nur jabal kin shine nur nur kin shine jabal ku zuma tera ku Allah ce ku kama abinda muka ba ku na at-taura ku bi annabi Musa fi kuwatin da ƙari wasu maku ku saurara miye da ƙari ku yi aiki da shi shi ne ai ya yi haza- ya yi haya kuzur kitaba bi kowa ya kai yaya ka kama littahi da ƙarfi miye da ƙarfi aiki da shi kuma hallo ka jajirce hallo hallo yana nuna ba karatu ko kuma wani abu na addini sai an jajirce sai an sha wahala bijiddin la bijaddin kulli majdi fa hal jaddin bila jiddin bi majdi Allah fa kam abdin yaqumu maqamal hurri wa kam hurrin yaqumu maqamal abd Allah akbar kun san jiddin da jaddin da jiddin daban-daban uku ne bi jiddin jiddin ƙarhi kenan da ƙoƙari la bi jaddin ba kaka ba kullum majidi dukkan baiwa da jiddin da jaddin da majidi ina fata mu yi da kowane da wata shi jiddin ƙoƙari jaddin kaka majidi baiwa to ka to ganin kawai ka kwanta dan bawanka dan baiwa ne kai he ka samu a he kai kokari idan ba ta fahimta Eh, amma wai ka ce wai a kaza kaza kaza Allah subhanahu wataala yace wa rafa'ana fawqakum kuzu ma jinakum bi quwwa kama wannan littafin da kare ku yi aiki da shi wasu ba ku ku saurara ku ji ku yi biyayya qalu sai yahudu mutanen da aka sai suka ce sami'na wa asaina mun ji amma mun saba juha su ne ya kamata su yi samina wa da'ana yau ai haka mummune suka wada ko wa qalu inna samina wa da'ana gufranaka amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu kaga mummunan kwarin samina wa da'ana su amma su yahudu samina wa sai وإذا دعوا إلى الله وإذا وما كان قول المؤمنين to ba ka da kaulin mu'mini da izadu ila Allah wa rasulihi an ya kulu سمينا samina wa da ba magana mu'mine kawai daga an ce Allah an kira su zuwa ga Allah da manzo sai ce samina to haka mu'mine suke amma su kuma muta kafira wayancan samina wa sai da wa ushribu fi qulubihim al-ijla wa ushribu sai aka cakuda fi qulubihim al-ijla a cikin zukatansu san bautar dan marki anan malamai suka ce ana kadarta hubbul ijli wa ushribu aka cakuda musu fi qulubihim hubbul ishq na'am cikin zukatan su san bautar dan marki ina fata ku wa ya kawata musu wa ya cakuda musu shaidan bi kufrihim saboda kafircin su sai Allah ya ce kul ce da su ya kai annabi Muhammad bi isa ma ya amurukum bihi imanukum cir da abinda zukatan ku yake umarnin ku da shi in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai imanukum anan kaga ce sun yi imani ne cir da abinda zukatan ku yake umarnin shi da shi na na wasi wasi ku bauta ma dan marake ko san bautar dan marake ko saba ma Allah sai ku rika cewa samina wa sai na cir da wannan abu ina fata mu bi isa ma ya murkun bihi ai cir da abin da zukatanku yake umarninku da shi na saba ba annabawa da kuma ƙaryata annabawa da kuma ƙin yin aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sa daga nan sai Allah ramma sai Allah ya ce kul in kanat قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
Allah subhanahu wata'ala ya ce kul ce da su ya kai annabi Muhammad in kanat lakum darul akhiratu in gidan lahira naku ne da kuke cewa ku kadai ne za ku shiga aljanna ba mai shiga heku inda lahi wajen Allah khalisatan ku kadai ke bance min duni nasu banda sauran mutane in dai haka ne gidan lahira aljanna ta ku ce daga kun je shiga za ku go batamanna wal mauta to ku gura ku mutu in kuntum sadiqina inda gaske ne na'am kina ba ta ku ai daga kun mutu sai ku shiga aljanna ai aljanna ta yi wani zaman duniya ko to ku gurace inda yan aljanna ta ku ce ku kadai ku gurace ku mutu ku mutu ku gani ku je aljanna Allah ya ce kam wallan yatamannahu abada ba za su taɓa guggurar su mutu har abada ina fata bi ma ɗan da wata aidi saboda abin da hannunsu ya gabata a nan sai aka kawo lan ya salam malamai suka ce duk inda aka kawo lan ita lan tana nuna har abada yi kun san uku ne akwai lan akwai lam akwai lamma kuma kowane da banda shi lamma za a yi nan gaba kuma fe- kawai za a yi za a yi amma lam nafi ne yana fedete amma lan jamen da fata fata qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum kun ga lamma ta zo lam ta zo to lan ina ta zo annabi musa ya ce ina so in ganka ya allah allah ya ce lan tarani walakin zira ila jabalin a nan duniya baka ganta ba allah ya ka lan lan ina fata mun bayyana to nan ma lan aka kawo saboda bisu san mutuwa kwata-kwata su yau yanzu bai hure yanzu ba isra'ila ba muka ce an kashe mutum 500 700 ko 800 to mutum ɗaya su kani suke daidai yake da mutum ɗaya Allah wallahi ai Allah ne ya ce bisu san wallan ya tabannahu abadan ba sa su gurace ba su mutu a abada in ji Allah mahalicinsu mahalicinmu yake faɗi ba sai kowa san rayu to amma wai kun sauna nan ba lan ba ka kawo to a cikin suratul juma'a qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim can wala nan kuma lan to me yasa me yasa to ai nan su gurace su mutu ina fatan fahimta dokta mun ba da ma ina fata ba yau ka san mine ne shi na nan su gurace ku su mutu har abada ba sa gurata ba na can kuma wali ta kace suka qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi in kuna riya ku masoyan Allah ne kaga da aka kala ai masoyan Allah yanzu sun iya zama su tuba su yi aiki mai kyau su zama masoyan Allah shi sa ba a kawo ba harafi mai karhi na lance a kawo wala قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه kaga can ya iya yiwa sai aka kalla fetetur ce nan kuma ba zai yi ba sai aka kalla can sai walidaka ce suka yi dawa ko nan gaba sun iya zama waliyar da suka yi aiki mai kyau sun iya yiwa amma nan su gurace su mutu baiwa ba su gurata ba sai kowa san rayuwa ina fata mu fita sai Allah ya ce to kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ina fata mu fita ya salam anan malamai suka ce anan shine ake ce mai mubahala mubahala ni ina kan sunna ta annabi Muhammad kai kana kan bid'a sai mu yi mubahala Allahumma ya Allah abinda nake kai na sunna nake kira a kai in gaskiya ne Allah ka ƙara daga ni Allah ka yada abin kuma ya tahi kai kuma abinda kake kira na ƙarya na bid'a in ƙarya ne in gas in ƙarya ne Allah ya yi ƙasa da kai ni in ƙarya ne ni ma Allah ya ƙasa da ni in gaskiya ne Allah ya zama kai ma ƙarya ce Allah ya kasa da kai ya warga da ka ina fata kwacan kwacan Allah ya ce su guraci su mutu da ko suka guraci suka mutu da sun mutu kabulanta su da akai an yi mubahala da yau to yanzu kuma an yi mubahala ai da kirista ko lokacin da annabi suka taso kirista na banin najran dalilin saukar suratu ali imran suka taso su gungu wajen mutum tamanin kirsawa masu yesu yesu zai suna ka da rani suka zo suka samu manzan Allah a cikin masallacin annabi suke mai tambaya mai tambaya akan annabi isa ya karanta musu suratu maryam suka gayo ai duk duniya ma babu wanda ya san annabi isa kamar annabi muhammad suratu maryam abinda take biya annabi ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu can karshe kawai suka ce kai mun ji amma mu ba mu ba sai Allah ya ce kira su ayi mubahala fa man hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين in suka ba jayayya da wani hajjar ka fi min ba da maja kirsa fa kurta a lokace ku zo na duwa abu na ana ku kira diyanku wa abu na akun ku kira diyanku wani sa'a na ku kira matanmu wani sa'a kun ku kira matanku wa an fusa na mu zo da kanku wa an fusa kun ku zo da kanku sun ma na buta ilmu dace da adda mu ce ya Allah Allahumma tsinini min aljarabati Allah wanda yake kan gaskiya Allah ka daga shi wanda yake kan ƙarya kuma Allah ka rabarbaza shi sun ma ka zama na ba su kira ɗiyansu ba ba su zo da kansu ba ba su zo da sun san da suka yi da an gama ina fata mai da to sai kuma mubahala da mushrikai kenan an yi mubahala da bai yahudawa an yi mubahala da krista to da mushrikai ba yi ina fata mai da da mushrikai an yi abu jahil ya ce in na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah wallahi sai na je na taka kai ina fata ku ina je na taka kai Allah ya ce kalla la nasba'an bin nasi nasiyatin kazibatin khadiya bal yadau nadiya sanadau kale shi yace na'am mu za mu kira zabani ya inji Allah zabaniyawa kai daga jin zabaniya ka san ko da mala'iku ne ba shi in yayi Allah ya ce za mu kira zabaniyawa to amma bai yi ba da yi kuma da mala'ikun Allah ta yi iri da mutu za su yi ba wani ɓoye-ɓoye ba za a yi a rikon mala'ika a ɓoye a shi ya sa Allahumma tsini ni ƙwarashi Allahumma tsini ni minar jarabat ya Allah duk wata korona da kasar da kilakomi ciwon idan nan da kanjamau da sida da kudan cizo da kwalkwata da hara da ebola da da hepatitis duk allah yau baka ce baka ce ba amin ni wai tauci kenan ina fata fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu alimun bizalimin Allah masani ne da azalimai kidan ka gani ba su yarda ba aka yi mubahalar da su da suka yarda da suka gurace su mutu da mutu da su sai Allah ya ce to ka tsaya ka ji su yahudu sun yi kowa san rayuwa wala tajidan nan ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمذاته من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون Allah ya ce wala tajidannahu zaka same su su yahudu a harasan nasi ala hayatin sun yi kowa kwadan san rayuwa yahudu ko sun yi kowa kwadan san rayuwa a duniya i wa min allazina ashraku kai sun ma hibu shirkai san rayuwa i yawaddu ahadu dayan su yana guri lawa amaru ina ma ya rayu alfa sanatin shekara dubu Allah ya ce to in ya rayu dubun ma huwa bi muzahazihi min al'azab ba zai tsere sai mana ba daga azaba ba zai yi nisa ba daga azaba da zamu wani malami ya ce walau ishta'alku summa alfayn ba'da wala budda min yawmin tasiru ila al-khabar da zaka rayu shekara dubu a ƙara ma dubu watan wata rana sai ka yi kaka ƙarshen tuka tuka tik ƙarshen arewa ƙasa ina ba za mu ya salama to biyu ku annabi musa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya ce mai ka zo ne ce ya ce tutan allah ina so a ƙara mun da kwanaka sai allah ya ce annabi musa ka ɗauki hannunka ka ɗora a saman saniya duk gashin da ya taɓa ka na jikin saniya adadin shekarun da lafiya in gashi dubu ne so dubu sai kayi wannan shekaru sai da ya dora sai ce ya Allah wai wannan gashi in na dora in dubun ta kare ta kare tuka karshe ya za yi ta yi ya za ka ya ce ta kuma mai matsala kawai zuwa zai tun da ne sai an yi mi sai an kai
da wanda ya je nan da shekara goma da wanda ya je jiya da wanda ya je gobe da wanda zai je jibi da gata da gatarin kakariya duk a bai ɗaya za a sai lahira wani ba wani ya bayar gaya bar zaka in ka yi aiki mai kyau ka ji ni'ima in ba ka yi ba aiki mai kyau ka sha azaba anan ma annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yau mata kuma sa'atu a dukkanin ala fir'auna rayuwa ce Allah ya faɗa annabi Muhammad ya faɗa to dole ka yi imani kaka ce to ya ne haka a ayo kafin ka zo duniya a ka tambaya ka ce na zo duniya ya za rayu ai baka tambaya ba to ko ka ka san bayan da kake lokacin da zaka tambaya to yadda ka ganka anan haka zaka ganka ya Allah ya tsara ya Allah ya tsara ya faɗa annabi Muhammad ya faɗa sabina Allah subhanahu wataala ya ce wallahu basirun bima ya'mal Allah mai gani ne da abin da kuke aikata subhanahu nan kuma kissa ce mai tsawo ta mala'ika Jibrilu wanda hadisi ne mai tsawo abinda muka wada daidai Allah shi babu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu